الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته رور البيامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkanmu da sake samun ikon hallara majalisunmu da muke karatu a cikin littafin irshadu ulil basairi wal albab linal fiqhi bi aqrabi turuqi wa aysar al asbab na ash-shaykh al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci masjidul burhan a nan unguwar GRA a garin Azare jihar Bauchi Najeriya. Yau muna yammaci na Laraba 27 ga watan Safar lissafin hijira shekara 1445 wanda kuma ya dace da goma sha uku ga watan tara miladiya shekara 2000 da 23 ni malam baka da littafi ne? a'a ai akwai kofinka akwai kofinka yana aje eh ka tuna mun da Allah yawwa insha Allah ta'ala za mu tashi a sabuwar tambaya tambaya ta goma sha hudu malam ya ce ma huwal fariqu bayna damil haidhi wa damil istihadati wa damin nifas menene abin da ke bambanta mahuwal farik menene abin da yake bambanta tsakanin damul haif jinin haila wa damul istihabati da jinin ciyo wa damin nifas da kuma jinin nifasi kowanne jini kun ji sunansa wannan damul haif wannan istihada wannan kuma nifas to menene abin da yake bambanta tsakaninsu yana nufin na hukunce-hukunce bambanci kan suna ma ya bambanta su to amma tambaya tana nufin abin da ya bambanta su na hukunce-hukunce a nazari na addinin musulunci aljawabu amsa wa billahi tawfiq dukkan dacewa tana ga Allah. Hadhihi dima'ul mazkuratu takhruju min mahallin wahidin. Malam yace waɗannan jinanan da aka ambata takhruju min mahallin wahidin suna fita daga gurbi guda ɗaya ne. Walakin takhtalifu asma'uha wa ahkamuha bi khilafi asbabiha. malam ce sai dai sunayensu da hukunce-hukuncensu suna bambanta a suna bambanta bi khilafi asbabiha da bambancin sabubban da ke kawo su eh wannan a dunkule da malam yace suna fita ta gurbi guda ɗaya ne a dunkule na nufin farjin mace na ne mafitar waɗannan jinanan to amma akwai waɗanda suke cewa jinin haila da jinin istihada wurin fitarsu daban-daban ne jinin haila na fita ne daga tushen mahaifa yayin da kuma jinin istihala shi kuma yake fita daga bakin mahaifa daga wata daga wata abin da suke cewa jijiya irko amma almuhim dukkan kowannensu yana fita ne ta farjin mace wannan shine abin da malam yake nufi da takhruju min mahallin wahidin fa amma nifasu to malam zai bi su ɗaya bayan ɗaya fa amma nifasu amma shi nifasi malam ya fara tare da cewa a tambaya nifasi ne na ƙarshe amma yanzu a bayani nifasi zai zo da farko saboda ka iya cewa shi ne daban da ba shi da alaƙa da guda biyu shi ne daban sababinsa daban a ware yake kuma magana a kansa takaitacciya ce amma waɗancan guda biyun da haila da istihala to suna shiga juna to magana akan haila dole ba ta rasa nasaba ba ta rasa alaƙa da magana akan istihala a fa'amma damun nifasi mala ce amma jinin nifasi fa sababuhu zahirun sababinsa sanadinsa a bayyane yake wa huwa damul khariju min al'umsa shine dai jinin da ke fita daga mace nan yana nufin daga farjin mace eh بسبب الولادة لسند حيفوة وهو بقية الدم شيكما جنك استهارة هو بقية الدم واتو ثورا جنيني ثورا جنيني وانا جني جنين هايلا واتو ثورا نينا جنين هايلا wanda ya taru al-muhtabis wanda ya taru waktal hamli fil rahimi lokacin ciki a cikin mahaifa ai bisa ɗabi'a yadda za mu zo mu karanta bisa ɗabi'a mace tana fitar da jini ba tare da wani sababi ba lokaci bayan lokaci mafi karanci ka iya cewa duk wata wannan jinin da yake fita ana ce masa jinin haila kowace da irin bakacin kwanakin da yake ɗaukanta to bisa ɗabi'ar mata da aka karanta idan mace ta samu ciki na daga cikin manya-manyan alamomin ta samu ciki rashin gangarowar jinin haila gwargwadon tsawon lokacin da ciki zai ɗauke ta gwargwadon taruwar jinin haila a mahaifarta da haka shi ne anan malam ya ce huwa baƙiyyatu dami shine sauran jini da yace baqiyatu dami saboda a lokacin haifuwa din jini yana fitowa yana malala to amma duk da haka tunda ya tare da yawa to akwai sauran jini almuhtabis wanda wato wanda ya, ya, ya, ya rage ko wanda ya, ya, ya taru waktal hamli lokacin cikin fin rahimi a cikin mahaifa a zamanin da cikin ya zaune fa'ida waladat to idan ta haifu kharaja hada damu shay'an fa shay'an sai wannan sauran jinin sai ya fita shay'an fa shay'an da kaɗan kaɗan laraba an sun ce shay'an fa shay'an suna nufin ko dai ka fassara shi da kaɗan kaɗan ko kuma lokaci bayan lokaci wa ma tawallada ma'ahu ba'da alwiladati abinda ya haifu karaja shay'an fa shay'an wa ma tawallada ma'ahu ba'da alwiladati tare da abin da ya haifu na jini tare da shi bayan haifuwa wato tunda ita dole wannan jinin idan lokacin zuwansa yayi zai zo to bayan haifuwa ma zai ci gaba da zuwa ba wai mace idan tana nifasi haila ta daina zuwa bane asalin nifasin ma jinin hailan ne ya taru amma yanzu sanadin fitarsa sanadin fitar ɗa da haka shi sai ya canza suna da hukunce-hukunce to amma bayan ta haifu to still kamar yadda jinin bai fasa zuwa ba tana da ciki yana taruwa fita ne baya yi haka bayan ta haifu ma ba zai fasa zuwa ba in lokacin sai yi so zai rika haɗuwa da tararren suna fita lokaci bayan lokaci shi yasa anan malam yace yace kharaja hadha damu shay'an fa shay'an wannan jinin sai ya fita da kadan kadan wa ma tawallada ma'ahu tare da abin da ya haifu da shi nan tawallada wato abin da ya samu abin da aka kinkisa wato wancan jinin da yake fita a jini ne wanda ya taru ko to ai bayan ɗan ya fita da wannan tararren jinin shi ma yana fita to kuma wani jini zai iya zuwa ya gamu da shi shine ma tawallada jinin da shi kuma shi ma shi ma ya gangaro ko ya haifu ba'da wiladati bayan haifuwa ya samu bayan haifuwa wa qad tatulu muddatuhu akwai yiwuwar lokacin wannan jinin na nifasi ya tsawaita wa qad taqsuru akwai yiwuwar kuma lokacinsa ya takaita amma aqalluhu mala yace amma mafi karancin jinin nifasi fala hadda lahu to ba shi da iyaka qaulan wahidan magana daya yanzu kana nan dama okay yanzu na ganka amma aqalluhu amma mafi karancin sa fala hadda lahu ba shi da iyaka qaulan wahidan malam yace magana daya wa amma aktaruhu amma mafi yawansa nan da malam ya ce magana ɗaya yana nufin cewa hatta a mazhaba ba iyakance ƙarancin jinin nufasi ba matuƙar mace ta haihu to duk jinin da ya gangaro bayan haihuwarta ko tare da haihuwarta duk ƙarancinsa sunansa nifasi sunansa jinin nifasi ba kamar haila ba da suka yi masa iyaka an gane ko kuma idan mun je gabar wala Allah in ban manta ba zan faɗi dan ambaci daga cikin sirrin da yasa ba a damu da mafi karancin jini ba a nifasi aka irga shi a nifasi amma aka damu da mafi karancin jini a haila har ake masa iyaka so a nifasi malam yace kaulan wahidan babu wani jayayya magana ɗaya ce cewa jinin nifasi ba shi da karanci idan mace ta haifu da ɗigon jini to wannan ɗigon jinin nifasi ne sawa'un lokacin haifuwar ko kafin haifuwar ko bayan haifuwar sannan idan mace ta haifu da jini da bai wuni ba balle ya kwana ta haifu da safe jini ya zo ta haifu da jini sosai kuma jini ya zuba bayan ta haifu da hantsi zuwa da rana haka kankace yamma jini ya ɗauke af to wannan jinin sunan salifati wa amma aksaruhu amma mafi yawansa fa'alal mazhabi ma jawazal arba'ina a mazhabar hambaliya shine mafi yawansa abin da ya wuce kwana arba'in idan ana magana akan mas'alar karanci ko yawa na jini to harcen damo ne in an yi magana karancin jini na mace to galibi zancen yana iya komawa karanci na kammiya da kuma karanci na zamani karanci na kwantiti da karanci na zamani quantity wato gwargwadon wani adadi ne in ya zuba za a lissafa shi a matsayin wannan jinin in bai kai wannan kwantitin ba ba za a irga shi a matsayin jini ba kamar ɗugo za a irga shi a matsayin jini to idan malamai sun ambaci karanci to sukan shigo da wannan matsala sannan akwai karanci na zamani cewa gwargwadon wani lokaci ne zai ɗauka yana zuwa kafin a lissafa shi a matsayin jini mai hukunci wanda idan bai ɗauki wannan lokacin ba to ba za a lissafa shi a ba shi hukunci ba to nan kuma shi ne sai a zo maganar wuni da kwana ko wuni ko wani a makamancin haka to amma a nan da malam ya ambaci kwana arba'in yana ishara zuwa ga cewa magana ce yake yi ta karanci da yawanci na zamani so a zamani wani tazarar lokaci jinin nifasi zai ɗauka kafin a irga shi jinin nifasi ya ce kalam wahid magana ɗaya babu bayani akan wannan bayi da karanci wato mafi duk yadda ko minti ɗaya ya yi ko minti ɗaya ya yi shi ne ya ɗauke shi ne mafi yawanci kuma ya ce mazhabar hambaliya sun ce ma ja wazal arba'ina abin da ya haura kwana arba'in to shine ya yi yawa amma daga kwana ɗaya zuwa kwana arba'in to bai yi yawa ba a nifasi wanda a karatunmu da muka yi a mazhabar malikiya za ku ga suna kai shi zuwa kwana sittin suna kashi zuwa kwana sittin a mudawwana ma ƙarshe imam malik yace a tambayi mata a mala yace walam yuwafiq adata haidin fa huwa fa huwa istihabatu a mazhaba idan ya haura kwana arba'in walam yuwafiq adata haidin kuma bai dace da al'adar haila ba fa huwa istihabatu to istihada ne ka fahimci wannan gaba idan ya haura kwana arba'in kuma bai dace da al'adarta ta haila ba kenan idan ya dace da al'adarta ta haila to kuma za ta yi lissafin haila mu ce kwana arba'in ɗinta ya yi ko kwana daga kwananta na talatin da takwas ko da tara sai ta shiga kwanakin da ta saba haila a cikinsu ta sani farkon wata ne ko ƙarshen wata ko tsakiyar wata kuma idan haila ta zo kwana bakwai take mata to sai ga shi katsau daidai lokacin da take haila ya zo mata jininta yana kwana talatin da tara ta shiga kwanakinta na haila jininta ya yi kwana arba'in sai bai tsaya ba sai ya ci gaba to abin da karatun ke nunawa a mazhabar hambaliya in dai jinin ya zo mata a daidai irin wannan gaba to ba za ta irga shi a matsayin istihaba ba sai ta ƙure kwanakin al'adarta a kan kwana arba'in wabe don haka da ya ce ma jawazal arba'ina wa lam yuwafiq adata haizin abin da ya haura kwana arba'in kuma bai yi daidai da al'adarta ta haila ba fa huwa istihabatun to jinin istihaba mafhuminsa shine idan ko yayi daidai da kwanakinta na, na haila to za ta ɗora su akan arba'in ɗin ya rage idan kwana uku ya rage a lissafinta ta yi tsarki na haila da saba sai ta ɗora kwana uku a kan arba'in in kwana biyar ya rage mata ta ɗora kwana biyar in kwana ɗaya ya rage mata ta ɗora kwana ɗaya in ranan nema da ya cika arba'in ɗin kuma a irin wannan lokacin ne take ganin haila ta zo mata kuma kwana bakwai take sai ta lissafa kwana bakwai kuma nan gaba wa ala sahihi mala ya ce amma zance wanda yake mai inganci la hadda li asarihi jinin nifasi yawansa ba shi da iyaka kwanakinsa ta sama ba su da iyaka kama ya a cikin bihu ala dalilihi fil haif mala ya ce kamar yadda wato a ƙarin bayani zai zo akan dalilin hakan ɗin a bayaninmu a haila fil haib ai fi bayanin haib e a cikin bayanin da za a yi na haila nan gaba wa amma damu lazi ya kuru bi ghairi sababin wilada mala yace amma jinin da yake fita ba da sanadin haihuwa ba faqad ajara Allah sunnatahu wa adatahu an al-unsa idha saluhat lil hamli والولادة غالبا أن الحيض يأتيها في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها ما لن يتي أما جنن دا yake fita ba da wani sanadi na haifuwa ba faqad ajra Allahu sunnatahu to haƙiƙa Allah ya gudanar da sunnarsa wa adatahu da al'adarsa haka ne aka ji malamai sukan faɗa kamar shekul islam ibn taimiyya yana daga cikin wadda suke cewa al'adar Allah ɗalibansa ibn qayyim ya ɗauka daga haka sannan wasu daga cikin malaman sunna suna faɗa kamar yadda sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala an mashi tambaya dangane da hukuncin cewa al'adar allah ya ce la ba asa zalik shi ma malam sa'adi ko as-sa'idi gashi shi ma ya faɗa wa in kana ibara ce zaka iya cewa baƙuwa ibara ce da bata zo ba cikin alqur'ani wala fi sunna abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma sunnar Allah ake cewa shi ne yadda Allah ya saba gudanar da al'amuransa to sai a ce sunnar Allah wannan shi ne ya tabbata alkur'ani kuma shi ne ya tabbata a sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma danganta abun da cewa al'ada to ka iya cewa wani bakon abu ne da haka da takaituwa akan abin da ya tabbata a dalili shi ya fi kubuta daga ma duk wani challenge musamman mu ahlus sunna da ainihin wato muka shahara da dogaro da nafsi cewa ba ma faɗa sai abin da musamman a janibin ubangiji subhanahu wataala ba a jingina wa Allah sai abin da dalili ya jingina masa ba a kore wa Allah sai abin da dalili ya kore masa Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da sunnarsa da al'adarsa annal unsa idza saluhat lil hamli cewa mace idan wato ta kyautu da daukan ciki wato idan ta dace ta kai ta datu da daukan ciki shine saluhat ko kace saluhat ko kace salahat eh inna ala inna lil jasadi mudghatan idza salahat ko saluhat sai duk yadda ka faɗa yayi annal unsa cewa ita mace idza salahat lil hamli idan ta datu da ta dauki ciki wal wiladati da yin haihuwa galiban mafi yawanci annal haida yatiha jinin haila yana zuwa mata kina akwai waɗanda suka fita daga me daga kiyasi akwai mata yanda sun kai su ciki sun kai su su haifu amma kuma jinin al'ada bai zo musu ba shi yasa ma da ce galiban ba duka bane annal haidu ya tiha cewa jinin haila yakan zo mata fi aukatin ma'aluma a wasu lokuta sanannu da ita ce ta san su bi hasbi halatiha wa tabi'atiha gwargwadon halinta da ɗabi'arta e halinta wato halin da ta samu kanta irin abincin da take ci irin environment da take rayuwa shine hali ɗabi'a kuma irin ƙirar da Allah ya mata mai yi da wuri ne ko mai jinkiri ce gwargwadon halinta da ɗabi'arta wannan kuma haka ne akwai wacce za ka ga ta fara haila shekara tara wata shekara goma wata sha biyu wata kuma sai ta shekara sha hudu har sha biyar kafin ta fara haila sai ana samu to me yake kawo haka shine bi hasabi haliha wa tabi'atiha ya danganta da halin environment ko irin abincin da take ci wa tabi'atiha da kuma irin halittar da Allah ya mata an gane awwa malam yace walidhalika min hikmati wujudi dambi saboda haka ne ma yana daga hikimar samuwar jini min ha a wajen mace annahu ahadu arkani maddati hayatil insan cewa shi jini ɗaya ne daga jigajigan wato maddar rayuwar mutum e ɗaya ne daga jigajigan ko rukunan haƙiƙanin rayuwar mutum ko sinadari madda sinadari ɗaya ne daga cikin rukunai ginshiƙai gidajigan sinadarin rayuwar mutum shi wannan jinin fafi batnil ummi ya taghazza biddami a cikin cikin uwa ya taghazza biddami shi shi mutum ɗin yana samun abinci ne da jini yana samun abinci ne da jini wannan jinin ولهذا ينحبس غالبا مدة الحمل saboda haka ne ma jinin mafi yawan lokaci yakan wato yakan yakan yakan yakan yakan abunan yakan taru muddatul hamli a kwanakin ciki yanhabis shine rashin zuwansa yakan rike ya zama baya zuwa muddatul hamli kwanakin ciki malake galiban mafi yawanci wato kenan akan samu masu ciki suna fitar da jinin wa in kana akwai sabani tsakanin malamai kan cewa jinin haila ne ko jinin ciwo ne kaga idan jinin ciwo ne to wani jini ne da baya alaka da wancan jinin da yake taruwa na haila e, tunda ana cewa mabubbugarsu ma mabubbullarsu ma daban-daban wancan mai taruwa na haila yana kasan mahaifa wannan na ciwo yana bakin mahaifa wa idza kana hadha asluhu wa huwa alwaqi'ul mawjud idan ya zama wannan shine asalin jinin haila wa huwa alwaqi'ul mawjud shine abin da ya auku yake nan ha an gane maganar ke nufi ibara ta irin ta su ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala wa huwa alwaqi'ul mawjud idan ya zama wannan shine asalin jinin haila me asalin sa alwaqi'ul mawjud kawai abin da aka samu shine haila abinda ibarar take nufi shine wato idan ya zamana kawai jinin da zai zo wa mace bila sabab ba da wani sababi ba jinin da zai zo wa mace da ta kai ta ɗauki ciki ko ta haifu ba da wani sababi ba to shine alwaƙi wa almawjud ba kawo shi ake ba ba gaito shi take yi ba an gane ko kuma ba ta da ikon ta hana shi zuwa kuma ba sai ta shirya ba shi ne alwaƙi'ul mawjud abin da kawai aukuwa ya yi ya samu to shi ne jinin haila jinin da ba za a danganta shi da komai ba shi kawai sarkin kansa ne sarkin kansa ne ba a shiga kasafinsa shi sa abin tausayi wata rana ana tsawafi a masallacin ka'aba kawai sai ga jini kawai yana sauka daga kafar wata mata kawai yana sauka ƙasa nan da nan aka kewaye wajen masu aikin wankewa da waye nan da nan take aka kewaye har da ita sun tanadi komai to don sai wani abu yana faruwa komai an tanadi aka ɗauki mataki to haka ne kaga wannan inda mace tana da wani iko a kansa ai ba za ta saboda ɗawafin ma ya katse fa ba hali a ci gaba da yinsa kuma duk muhimmancinsa a wajenta kuma koda na ban kwana ne wanda tafiya za ta yi shikenan ya katse ko na kowane iri ne ma in wanda sai ta tsaya ne to tsayuwa ta kama ta a garin sai ta yi shi to kaga inda tana da iko ba za ta yadda da haka ya same ta ba da haka jinin haila ka iya cewa da malam yace masa alwaqi'ul mawjud haka ne jinin da kawai ya samu shi ne jinin haila amma jinin da misali aka gani ya fito daga farjin mace 'yar shekara uku ko shekara biyu bisa al'ada zai wuta ciki to kaga wannan ba shi ne waƙi mawujudi ba wannan wani abu ne kawo shi sai dai aje asibiti jinin da mace ta haihu sai ya zo ko ta yi ɓari sai ya zo kaga wannan wani sababi ne kawo shi kaga wannan ba za a ce masa alwaka wal mawjud ba amma jinin ba fiɗi ba saɗa ba gaira ba sabab shine damul waqi'il mawjud mala yace wa idza kana hada aslu idan zama wannan shine asalin jinin haila wa huwa alwaqi'ul mawjud shine kawai abin da ya auku mace ta ganshi urifa anna asla damil kharij min al unsa annahu hayd to daga nan za a san cewa anna aslar dami kawai asalin jinin da alkharija aslar damil kharij min al'unsa asalin jinin da ya fita wa mace annahu haidun kawai haila ne kawai shine hukuncin da za a yi eh kawai asali shine jini in ya fita wa mace haila ne kun fahimta so abinda malam yake so ka fahimta anan shine wato zancen mace ta ga jini ta zo tana tunanin na meye bai taso ba misali a ce ta yi jinin haila sai ya ɗauke mata sai bayan kwana uku ko hudu ko biyar sai ta sake ganin jini sai ta zo kuma tana bincike jini menene bai taso ba kawai in mace ta ga jini to jinin haila ne sai dai akwai sababi amma mara sababin shine haila mai sababi kuma shine yake da wani hukunci daban li'anna wujudahu fi waqtihi yadullu ala sihhati wal i'tidal malai ce saboda samuwarsa a lokacinsa to yana nuna lafiya da daidaituwar lamari idan mace jininta ya zo mata a lokacinsa da ya saba zuwa yana nuna lafiyar ta kalau lafiya da ta shafi wannan bangaren sannan yana nuna i'tidali cewa mai cewa babu wani abu da ya jirkita yanayinta na mahaifa an gane? yawwa ai wani abu yakan jirkita yanayin mahaifa ko ciki ya shiga yanayin mahaifa sai ya canza ko ta je ta yi wata allura ta planning sai lokacin yin yayi ba ta yi ba to wannan kun ga wani abu ne ba ta hali na itidali na daidaituwar lamarin ta shi yasa haka ta faru da ita amma dai ana halin siha wal itidal zai zo shi wa adamuhu yadullu ala ziddi zalika rashin zuwansa kuma to yana nuna kishiyar haka cewa ba kalau ba ba kalau ba in dai kalau zai zo wa hadha al ma'ana متفق عليه عند أهل العلم بالشرع والعلم بالطب mala ya ce wannan ma'anar da ake magana a kanta kan cewa asalin jinin haila ba shi da sababi kuma idan mace ta ganshi shi ne kuma idan ya zo alama ce ta daidaituwar lamarinta idan bai zo ba alama ce ta cewa akwai wani abu yana faruwa ya ce wannan ma'anar muttafaqun alai an an an haɗu akan wannan ma'anar inda ahlul ilmi bi shar'i wajen masana shari'ar Allah wal ilmi bi tibbi da masana kiwon lafiya bal ma'arifun nasi wa awa'iduhum wa tajarubuhum dallatuhum ala zalika malam yace ai ba ma haka ba ma'arifun nasi wato a sanin mutane wa awa'iduhum da al'adunsu wa tajarubuhum da experience ɗinsu dallatuhum ala zalika wato wannan kadai ya ya ankarar da su kan haka kan cewa jinin haila haka haka ɗabi'arsa take da abin da mutane suke sani ko ta hanyar ilimin addini ko ta hanyar ilimin boko da abin da mutane suke fahimta na al'ada yanayin mata da kuma tajruba abubuwan yau da gobe suka nuna yake faruwa duk wannan yana ankarar da mutane kan cewa haka jinin haila shi yake walidhalika qala al-ulama saboda haka ne ma malamai suka ce fi haddihi wajen yi wa jinin haila haddi wato wajen yi masa ta'arifi huwa damu tabi'atin wa jibillatin jinin haila jini ne na ɗabi'a ɗabi'a da jibilla duk abu ɗaya ne da salika an ce ɗabi'a an ce jibilla ko an ce salika a larabci duk abu ɗaya ne huwa damu tabi'atin wa jibillatin suka ce jini ne na ɗabi'a da jibilla ya akil unsa fi auƙatin ma'aluma wanda yake zuwa wa mace a wasu lokuta sanannu a wajenta wattasmiyatu tabi'atun lidhalika sunan ma yana biye da hakan ne aka ce masa damu tabi'a jinin ɗabi'a ko damu jibilla jinin jinin jibilla ko damul haid jinin kwaranya kawai an ce masa haid saboda kawai yasilu bila sabab kawai fita yake ba wani sababi kawai zama haid hada ya hudu haibatan تحاض يحيض تحاضت تحيض نعم والشارع أقر النساء على هذه التسمية الشريعة تتبت الدمات أكون ونن سونة لهذا الدم قوان جني الخارج منهن وديك فتادة قريس وعلق عليه من الأحكام الشرعية سنن شريعة تجنجنا مصر daga hukunce-hukuncen shari'a ma allaka abinta ta jingina masa. Fafahiman nasu an hadhihi al-ahkam na haka mutane sai suka fahimci waɗannan hukunce-hukunce anhu ai ani shari'i daga shari'a wa allaquha ala wujudid dami kuma suka rataye hukunce-hukuncen akan samuwar jini wa mata zala zalat duk lokacin da jinin ya kau hukunce-hukuncen sun kau li'anna al-hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama saboda ka'ida hukunci yana kaiwa da komowa ne da illarsa wajen samuwa da rashi in samu illar a samu hukuncin an rasa illa a rasa hukunci falihada kana sahihu mala yace saboda haka ne ma ya zama ingantacciyar magana bali sawabul maqtu'u bihi ko kuma mu ce daidai da babu kokonto al maqtu'u bihi malamai sun faɗa abin da babu kokonto yanke haka yake eh annahu la hadda li aqallal hayd malam yace zancen da babu kokonto a cikin sa shine babu iyaka li aqallil hayd ga mafi karancin jinin haila kun ga anan malam ya lalabo bayan ya mana shimfiɗa akan jinin haila mun fahimci jinin haila meye shi kuma ya riga da ya fasa mana kwakwalwa da wani nazari akan jinin haila to daga nan sai ya kawo mu zuwa ga wato amsar tambayar in dai haka ne kawai jini in ya zo wa mace jinin haila ne mun karanta mai sababi jinin nifasi sannan mala ya gaya mana cewa idan mace ta kai ta ciki ko ta kai ta haihu bisa al'ada ido ba mudu ba amma ya san kima to da zarar mace ta kai wannan manzilar jini ya zo mata kuma ba jinin sababi ba to kawai haila ne to idan haka ne idan duk wani jini haila ne in dai ba sababi to zancen ma a yi masa karanci ko yawanci bai taso ba shi ne da malam zai je ta kai ce daidai ɗin yanke da babu kokonto shi ne jinin haila ba shi da ƙaranci sinnan wa zamanan ko a shekaru ko a zamanance ko a shekarun mace a ce in ta kai shekara kaza za ta fara jinin haila daga shekara kaza duk bai taso ba amma wannan bai rushe waccar ka'idar ba cewa in ta kai ta ɗauki ciki ko ta yawa saboda kaiwa ɗaukan cikin ko haifuwar ba shi da shekaru shi yasa malaman malikiya Allah ya musu rahama suke cewa man tahmilu adatan wacce bisa al'ada ta kai ta ɗauki ciki kaga ana gujewa sa shekara ne bisa al'ada ta kai ta ɗauki ciki kawai haka a shekarance babu ƙaranci ba za a ce mafi karancin shekarar da mace za ta yi haila shine shekara tara misali ƙasa da haka ba za ta yi ba a'a wa zamanan haka kuma ba shi da karanci a zamani ba a cewa mafi karancin jinin haila ya wuni ya kwana in bai wuni ya kwana ba to ba shi ba ne a'a domin yin kafa yin wannan to zai rushe zai rushe fahimtar da muka yi wa jinin a baya kenan za a zo ga jini nan babu sababi kuma masa hukuncin ba haila ba an gane yawwa wala li aksarihi sannan haka zance na daidai da babu shakka a cikin jinin haila ba shi da iyaka ta sama nan ma sinnan wa zamanan a shekaru ko kuma a zamanance a shekaru a ce in ta kai shekara kaza ba za ta ƙara jini ba ko kuma a ce idan ya wuce kwana kaza to ba shi ba ne mala ya ce duk babu wala li aqalla tuhuri bainal haidataini mala yace haka kuma babu wani mafi karancin tsarki tsakanin haila biyu kamar da muka sani a malikiya cewa idan idan idan idan jini bai kai kwana goma sha biyar ba idan jini ya yi ƙasa da kwana idan tsarki ya yi ƙasa da kwana sha biyar to tsohon jini ne idan tsarki ya kai kwana goma sha biyar i sama sai jini ya zo to sabon jini ne mun san wannan a malikiya ko to shine malaki cewa wala li aqalla tuhuri bainal haibataini sannan babu wani batun mafi karancin kwanakin tsarki tsakanin haila biyu balil haidu huwa wujudud dami mala ya ce kawai haila samuwar jini ne wa tuhuru faktuhu tsarki kuma rashin zini walau za da auna ƙasa auta ƙaddama auta akhara ko da ya ƙaru ko ya ragu ko ya riga ko ya yi jinkiri li zahirin nususi shar'iyya saboda zahirin nassoshi da suka zo na shari'a da suke magana akan jinin haila wa zahiri amalil muslimina da kuma zahirin aikin musulmai wali'annahu la yasa'u nisa wali'annahu la yasa'u nisa al'amalu ko la yasa'u nisa'u al'amalu bighairi hadha al-qawl wali'annahu la yasa'u nisa'a al'amalu bighairi hadha al-qawl malan yace kuma saboda ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول إيه. كما سبودا لا يسع النساء واتو واتو آآ آآ آآ العمل شيء فاعل لا يسع النساء العمل بغير هذا القول aiki da wani zancen da ba wannan ba to to ba zai yalwaci mata ba aiki da wani zance ba wannan ba ba zai yalwaci mata ba ba zai fitar da su daga rudani ba ba zai zame musu waraka ba an gane in kan larabawa na cewa la ya sa'uhu ko la ya sa'u fulan fulan haza ko la ya sa'u in wato wato wato ba zai ba zai ba zai wadatar da kai ba ba zai raba ka ba zai fitar da kai daga tarnakin da ka samu kanka ko kuma ba ka da makawa sai shi eh ba ka da makawa sai shi da haka mata wato ba wani ba wani wani wani wannan wannan zancen da ake yi to ba zai wadace su ba kenan ba za su ba zai zama ba zai zama sun sun samu nutsuwa sannan sun tafi akan daidai ba sai da sun yi la'akari da wannan batun da ake yi cewa idan akwai jini haila ne idan babu jini tsarki ne wa ammal mashhuru min al mazhabi amma abin da ya da ya shahara a mazhabar hanbaliya fa inna aqalla sinnin tahidu lahu al mar'atu tis'a sinin malam yace fa inna aqalla sinnin tahidu lahu al mar'atu shine a mazhaba mafi karancin shekarun da tahidu lahul mar'atu mace take haila a cikin su tis'u sinin shekara tara ne mafi karancin shekarun da mace take haila a cikin su shekara tara ne a mazhaba wa aktsaruhu 50 sana mazhaba suka ce mafi yawanci kuma shekara 50 wace ta shekara 50 to za ta daina haila kenan idan an yi wa shekara iyaka kenan yar ƙasa da shekara tara idan an ga jini ba haila bane yar sama da shekara hamsin idan an ga jini ba haila bane wa aqallu muddatil haid yawm wa layla kuma suka ce mafi karancin wato tazarar kwanakin haila yawmun wa laila shine yini da dare idan haila ba ta kai yini da dare ba to ba haila ba ce a mazhaba a kun ga a can a nifasi ba su yi masa iyaka ba karancin amma anan a haila su masa iyaka suka ce yawmun wa laila har nake ce muku zan ambata muku wani abu a daidai gabar ito saboda shi nifasi ba a idda da shi amma jinin haila ana idda da shi haka idan aka ce ƙasa da kwana ɗaya mace za ta iya haila kuma musamman idan aka ce a tsarki ba shi da ƙarancin kwanaki to kenan a wata ɗaya ma mace za ta iya gama idda don haka da suka sanya mafi ƙarancin haila ya zo wuni ɗaya da kwana ɗaya mafi ƙarancin tsarki a samu kwana sha biyar to kaga zai wahala mace ta gama haila a cikin wata ɗaya ai ta gama al'ada ta gama idda a cikin wata ɗaya wa aksaru khamsata ashara yawman mafi yawancinsa kuma kwana sha biyar in ya haura kwana sha biyar ya zama na ciwo wa ma kharaja an hadha mazhaba suka ce abin da ya fita daga wannan fa huwa damu fasadin to jini ne na cuta la tatruku lahul ibada ba za ta bar ibada saboda shi ba wa in zada anil adati aw taqaddama aw ta'akhkhara da zai daɗu akan al'adarta tana kwana biyar sai ya wuce auta ƙaddama ko ya rigayi lokacin ya zo kafin nan auta akara ko lokacin ya yi bai zo ba sai bayan ma kwanakin sun shuɗe sannan sai ya zo lamta sir ilaiki ba za ta waiwaice shi ba hatta ya takarara salasan sai ya mata haka har sau uku fa yasiru adatan tantakilu ilaihi idan ya maimaitu mata haka sau uku shine sai ta mayar da shi ya zama al'adarta da za ta koma zuwa gare shi sun mataqdi ma samatu sannan sai ta rama abin da ta azumta aw ta kafatu ko ta itikafin sa wa nahwi da makamancin sa mana idan bisa al'ada idan mace ta saba yin kwana wato biyar sai ya zo mata kwana biyar din sai ya wuce to ba za ta biye shi ba sai ta ci gaba da azumin ta kawai kwana na shida jini yana zuwa mata amma tana azumi saboda ya wuce da ta saba kun san a masar malikiya ne suke da suke da suke da wannan abu mai suke kuke ce masa istizhari suke da istizhari ƙarin kwanaki so wanda ba su da ƙarin kwanaki idan kwanakinta na al'ada suka wuce wanda ta saba to kawai ya zama jinin ciwo to kwana na shida ta yi azumi na bakwai ta yi azumi sai ya ɗauke to ba za ta waiwaice shi ba sai in ya sake maimaituwa mata ya sake maimaituwa mata to karo na uku idan ya maimaitu ya ƙara kwana biyun nan to nan ne sai ta ƙara kwana biyun kuma a cikin al'adarta sai ta koma kwana bakwai sai ya zama azumin da ta yi idan har ta yi azumi a cikin wani a cikinsu azumin da ta yi to ya zama ta yi shi kenan a cikin haila sai ta rama an gane ko kuma ta mance da shi ta yi itikafinta sai zama itikafin da ta yi in tana ta sha'awar wa'annan kwanakin cika ce mata itikafinta sai ta rama su wa hujjatuhu wa hujjatuhum ala hadha alqawl mala yace hujjar su akan wannan batu ba'dhu la kulluhu wani sashi na batun ba dukkan batun ba anna hadha almawjuda الغالب هو الغالب وما خرج عنه نادر أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر أنغان أن هجس شيني أن هذا هجس شيني wannan wa hadha alladhi dhakarna eh wannan abun da aka ambata din huwal mawjudul ghalib shine anna hadal mawjudul ghalib an gane ko al-mawjudul galibu khabar ne eh khabar ne ba ba ba ba, ba, ba yana ba yana ba, ba mubtada ne yana tare da haza ba eh anna haza huwa al-mawjudul ghalib wannan shine abin da aka samu kuma shine galibi wa ma kharaja anhu abin da ya fita daga wannan nadirun kaɗan ne ba shi da yawa wal aslu anna nadira la yathbutu lahu hukmu asali kuma duk abin da nadiri ne faruwarsa kaɗan ne to hukunci ba a dora hukunci a kansa fa hadhihi hujjatun da'ifa jiddan mala yace to wannan hujja ce mai rauni matuƙa fa innal wujuda mutafawitun tafawutan kafiran shi kansa samuwar malam ya ce mutafawitun ai shi ma yana wani yana fin wani tafawutan kasiran kuma fifi kuma mai yawa wa bil ijma inna nisaa yatafawatna fi hadhihi al umuri tafawutan zahiran malam yace ijma'in malamai cewa mata suna bambanta da junansu suna kere junansu cikin wa'annan al'amuran kuma kerewa bayyananniya ta haka idan kace za ka gina a kan abin da kake ganinsa shine galibi samamme to wanne ne ɗaya domin wata wata tana yin kwana uku wata kwana biyar wata kwana bakwai wata farkon wata wata tsakiyar wata wata ƙarshen wata wata sau biyu a wata wata sau ɗaya a wata wata sau uku a wata wata sau ɗaya a wata uku wata sau ɗaya a rabin shekara wata sau ɗaya a shekara ana samun su kuma kowanne da ɗan yawansa a sikeli to idan ka ce haza huwal mawjudul ghalib wannan shine abin da aka samu yafi yawa sai a ce to wanne kowanne ma mawjud kowanne ma kuma ka dube shi yana da yawa wal asma'u thalathatu aqsamin sunaye kala uku ne shar'iyya wa lughawiyya wa urfiyya ko dai sunan da shari'a ta sanya ko sunan da lugha ta sanya wa abu ko kuma sunan da al'ada urfi ya sanya wa abu wa kulluha tatatabaqu ala anna hadha ad-dam hayd dukkan da shari'a da lugha da al'ada dukkan su sun hadu sun daidaita akan wannan wannan jinin haila ne wa anna adamahu tuhur cewa kuma rashin sa tsarki ne fala ablaga min hukumin ittafaqat alayhi alhaqa'iq salas mala yace babu wani hukuncin da yafi kaiwa matuƙa kamar hukuncin da wannan haƙiƙa ukun suka haɗu a kansa shari'a haka tace luga haka tace al'ada haka tace fa alal mazhabi mala yace don haka akan mazhaba ta hambaliya الاستحاضة من تجاوز دمها خمسة, خمسة عشر يوما استحالة mace mai istihala ita ce ko istihala ita ce duk wacce jininta ya wuce mata kwana goma sha biyar au kana daman gaira salihin lil haid ko kuma ya zama jini ne wanda bai dace bai cancanci ya zama haila ba bi an na ƙasa an yomin walaila kamar a ce ya gaza wuni da dare aukana qabla tis'i sinina ko kuma ya faru ƙasa da shekara tara au ba'da hamsina sana ko kuma ya faru bayan shekara biyar bayan shekara hamsin bayan shekara hamsin ya sauka bayan shekara hamsin wa amma alal qawli sahih amma a kan zance da yake mai inganci mala ya ture da mazhaba kenan fal haidu huwa al asl jinin haila dai shine asali in an ga jini shine wal istihadatu aridun jinin istihada bujirwa yake li maradin wa nahawihi saboda jinya ko na makamancin haka mislu an yutbiqu alaiha dam misali jinin ya rika mata wato ya rika kwaranya mata yutbiqu shine yayi tazba babu yanki ba kakkautawa eh misalin a ce an yutbiqu alaiha damu jinin ya rika kwaranya mata ba kakkautawa au shabihatun bil mutbiki alaiha damu ko kuma ta yi kama da wacce jini yake kwarenya mata ba kakkautawa bi Allah tathura illa awqatan la tuzkar kamar a ce ba ta samun tsarki sai 'yan lokutan da wato ba su kai ma a ambace su ba to ta yi kama da wata jini ba ya kakkauta mata wa ala kullin malam yace ko ma yaya fa innahu idza thabatat istihadatuha idan istihabatu ya tabbata fa in kana laha adatun qabla zalika idan tana da al'ada gabanin hakan raja'at ila adatiha ta kuma al'adata fasarat al'adatu hiya haiduha sai al'adar ta zame mata hailarta wa ma zada fa huwa istihadatun abin da ya karu akan al'adarta ya zama istihaba tagtasilu wa tata'abbadu fihi sai ta yi wanka ta yi ibada a ciki wa in lam yakul laha adatun idan kuma ba ta da al'ada kun nan ana malam yana nufin cewa idan mace jini ya saba zuwa mata kwana uku misali to sai wani karo ya zo sai ya zarce mata kwana uku to za ta rabu da shi za ta ɗauke shi a matsayin istihaba ta ci gaba da ibadarta ta yi wanka na haira ta ci gaba da ibadarta ba ruwanta da shi kuma daga nan har sai wannan lokacin ya sake dawo mata in jini ya zo mata to shi ne sai ta yi kwana uku idan ya maimaitu mata sau uku kamar yadda ya zo a mazhaba to abin da yake karuwa mata na kwana ɗaya ko kwana biyu za ta ƙara shi a cikin al'adarta, amma yadda malam bai daidaita da mazhaba ba shine ba za ta koma ta ce za ta rama wani abu na baya ba. Eh, ba za ta rama wani abu na baya ba, ya riga ya wuce. Al'adarta ta canza yanzu da maimaituwarsa sau uku ya mai da shi shi ma al'ada. Ya mai da shi shi ma al'ada. amma ba za a ta kwankoma wa wancan hukuncin da ta yi masa na istihaba ta gyara ibada ko ta maimaita ibada ba babu bukata tunda a wancan lissafin da ta yi masa ba ta yi masa lissafin haila ba yawa kuma ta yi daidai saboda wajibin da yake kanta shine ta yi aiki da al'adat wa illam yakullaha adatu to kaga kenan mata waɗanda yanzu za su suke suke musamman masu allura da shan magani da waye da sauransu sai ka ga suna ta fama da irin wannan matsalar sai ga mace ta saba kwana shida jini ya zo ya tafi mata kwana tara kwana goma zo tana tambaya da ta samu rudani kawai da abin da za ta yi shine kwana shida ya saba mata to idan yi kwana shidan nan kawai ta yi wanka in ya gama kwana shidansa kawai ta yi wanka ta rabu da sauran ta ci gaba da hidimarta ta ci gaba da ibadarta da sallarta ta rabu da shi ya dauki ya dawo ya dauki ya dawo ofansa ya rage wanasa domin wala Allah ya ta dibanta a haka wata gudan za ta yi a cikin wannan matsalar to ba ruwanta ta ɗaya kwana shidan nan kawai in suka sake zagayowa yana zuwa ta kame in sun yi kwana shida ya ci gaba da mata rikici kawai ta rabu da shi shi ne ta kiyaye ta ɗoru akan ta ware iya al'adar sauran ta masa hukuncin jinya idan ba ta da al'ada wasara damuha mutamayyizan ko wasara damuha mutamayyizan jininta ya zama kuma jini ne da ake iya bambance shi ko mutamayyizan jini ne da yake bambantuwa ba'dhu ghalizun wani mai kauri ne wa ba'dhu rafiqun wani kuma tsinkekke ne aw ba'dhu aswad ko wani za ta ganshi baki wa ba'dhu ahmar wani kuma ta ganshi ja aw ba'dhu muntinun ko wani ta gishi mai doyi wa ba'dhu ghairu muntinin wani kuma mara doyi fal ghalizu wal aswadu wal muntinu haibun to da kauri da mai kauri da baki da ɗoyi wannan haila ne don siffofi ne na jinin haila in ta iya tantance jinin haila da ɗaya daga cikin siffofin nan to ta gane jinin haila wal akhar istihadatan tsinkakken ko kuma jan ko marar warin marar ɗoyin wannan shine istihaba in ta iya bambance su da haka to shikenan ta ware istihaba daga haila walakin alal madhhabi yashtarituna fil mutamayyiz an yakuna salihan lil hayd sai dai a mazhabar hambaliya suna sharɗanta jinin da yake rarrabewan ma wajibi ne an ya kuna salihan lil haid ya zama ya ya ya ya dace da haila domin su haila sun mata sun mata ka'ida in bai cika ka'idar haila ba to ko yayi kama da jinin haila ta fiskar baki ko kauri ko ɗoyi in bai dace da ka'idar haila ba to ba haila bane a mazhaba shine abin da malam yake nufi la yankusu an yawmin walaila kar yayi kasa da yawmin walaila idan yayi kasa da yawmin walaila ko ya hada siffofin haila a tamyizi ba za a irga shi a haila ba wala yazidu ala 15 yawman kuma kare ƙara kwana 15 kare dada akan kwana 15 in ya haura kwana 15 a mazhaba to koda ya zo da siffa daga siffofin haila ba za a dauke shi a matsayin haila ba nan kwana 15 ku dauka a karatu in kun ji ana magana kwana 15 ana maganar wacce ta fara ne mara al'ada wacce ta fara ne da zarar mace ta fara haila ta samu kwanakinta na al'ada ba ta zancen kwana sha biyar ba ruwanta da su ba abin da ya rata da su wani hau dalika bane makamancin haka mimma huwa ala asalin mazhab wanda yake asali ne na mazhaba daga cikin daga cikin ka'idojin asalin da suke asalin mazhaba wa sawabu adamu itibari zalika kama takaddama malam ce daidai shine ba ba za a yi la'akari da wannan ba kawai in dai ya ta iya bambancewa ya ba da siffar jinin haila to ko ya haura kwana goma sha biyar shi ne ga wacce ta fara ko ya haura kwana goma sha biyar shi ne ko ya haura kwanakin da ta saba in dai ya ba da siffar haila to shi ne za ta bi shi har sai ya fita daga wannan siffar fa in lam yakun laha adatun idan ya zama ba ta da al'ada wala tamyizun kuma ba ta da mayyazewa babban tantancewa jalasat min kulli shaharin ghalibal haibi to sai ta zauna a kowane wata mafi yawan kwanakin haila a wajen mata sai ta ta ayyamin ausaba kwana shida ko kwana bakwai kamar da annabi salama ya ɗora hamnatu bintu abinan bintu jahash a kai lil ahadithu sabita fi dhalika saboda hadisan da suka tabbata akan haka cikin bukhari da muslim thumma tabtasilu sannan sai ta wanka idza madal mahkumu bi annahu hayd idan wanda aka masa hukuncin haila ne ya wuce wa tasuddu al kharija hasba al imkan sai ta toshe mai fitan kuma da yadda za ta gurgurda yadda za ta iya ko da ko da auduga tare jini ko da tsumma wa tatawadda'u ta alwala li waqti kulli salatin a lokacin kowace sallah wato salli bila i'ada sai ta yi sallah sallar da ba sai ta sake ta bayan jinin ya dauke ba shine bila i'ada eh ba sai ta sake ta bayan jinin ya dauke ba nan da malam yace za ta yi alwala lokacin kowace sallah saboda ai tana tare da dauke da najasa akwai jini tare da ita don haka da zaran ta idar da sallah jini ya ci gaba da zuwa mata to yanzu akwai najasa tare da ita in ta zo alwala kuma akwai bukatar ta je ta kawar da wannan najasar in ta sake rufewa to ba ta damu da abin da yake zuwa ba kuma bayan ta riga ta yi tsarki fa zahara min ma taqaddama sai ya bayyana daga cikin karatun da ya gabata annadaman nifasi sababul wilada cewa jinin nifasi sanadin sa haifuwa wa annadama istihadati damun aridun li maradin wa nahwihi shi kuma jinin istihada jini ne da yake bujirowa da rashin lafiya da waninsa wa anna damal haidhi huwa damul asli kuma jinin haila shi kuma shine jini wanda yake na asali babu dalili ba gaira ba sabab wallahu a'lam wannan shine karshen babin kuma lokacin mu ya riga da ya kure za mu tsaya daga wannan gabar sai idan Allah ya kai mu sati abinda muka daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله